الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu da Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da 23 ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1444 20 daidai ga watan tara miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu da iya usuna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan majalisi kuma a daidai irin wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshen suratul anfal sura mai namba ta takwas a jerin gesurin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta lissafi zai nuna cewa yau insha Allah za mu ta hisabuwan sura ita ce suratul tauba sura mai namba ta tara ita kuma idan ka faro kirgen alkur'ani daga sama zuwa kanta suratul tauba madaniya ce bittifaq al'ulama ulumul qur'an malaman ulumul qur'an sun ce suratul tauba madaniya ce sai dai ayoyi guda biyu na ƙarshenta laƙar ja a kuma rasulun min an fushi kuma zuwa ƙarshe sun ce wannan ba madaniya ba ne makiya ne mana an saukar da su kafin hijirar manzan Allah daga maka zuwa madina tana da ayoyi 128 tana cikin ma'in ma'in su ne surori masu aya 100 zuwa sama wannan sura kuma bayan an je yakin tabuka da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sauran sahabbai a dawowansa gida a hanyar dawowa aka saukar da wannan sura ɗin an saukar da wani ayoyi cikin surta tauba a wannan hanyar dawowa gari madina bayan wannan walam ya kato fi albasmala abin da ya shahara kusan abin da yake fito da surar tauba a cikin gaggawa a gane ita ce shine ba a fara ta da bismillah an fahimta za ka yi uziya amma za ka fara surtattawa ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba domin haka manzon Allah yi sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai suka yi malamai sun kai sun kawo me dalilin da yasa ba ambatan sa da bismillah wa an sun ce domin an saukar da ita ne a sha'anin yaki litanzili halin saifi lasta mubassala domin da takobi aka saukar da ita bayani take akan yaki yasa ba a yi basmala ba ita kuma basmala ta kunshi hama da jin kai wa'ansu malaman suka ce ai abu ɗaya ne suratul tauba da suratul anfal abu ɗaya ne su ne ƙarshen sabu'ut tiwal wanda manzon Allah ke cewa duk wanda ya karanta sabu'ut tiwal ya haddace su ya san ma'anonin ayoyin to babu shakka wani ya zama malami to tana cikin sab'u diwal in ka dauko baqara ali imran nisa'i maida an'am a'raf anfal suka ce anfal wa tauba an fahimta ko kuma tauba wa yunus duk dai an samu ikhtilaf anan amma dai tana cikin sab'u diwal wanda ma'aikin Allah ya ce duk wanda ya haddace su ya san ma'anar su kana hibran ya zama malami inda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a wani malami yana cewa duk ma dai a bar me dalilin da yasa ba a yin bismillah mazan Allah bai ba shikenan wannan shine dalili kawai mazan Allah da yazo karanta ta bai bismillah ba iya auziya sai ce bara'atu minallahi wa rasulihi kuma abu na biyu a ita wannan sura idan kana karatu ka tsaya a wani yanki nata to zaka yi yin bismillah an ce a walil ajaza'i khuyyara man tala kame da malami shadibiya yake bada idan ka tsaya a tsakiyar surar ko ka fara ta ka tsaya to idan ka zo an baka dama zaka yi bismillah amma a farkon ta ne ba zaka yi bismillah ba an fahimci wannan tana da surori da yawa akwai sunanta suratul tauba akwai suratul bara'a akwai al-fadhiha duk sunayenta ne abinda take koyarwa in ji malam fassulu al'alakat bainal ummatul muslima wal kafira babban abin da sura take koyarwa shine rabe alaka tsakanin al'ummar musulmi da kafirai da kuma mushrikai wa ahlul kitabi wal munafiqin da yahudu da nasara da kuma munafikai surar ta zo domin ta raba wannan tsakanin in kaga mumini ka gane shi kaulan wahidan in ka ga munafiki ka gane shi kaulan wahidan in ka ga kafiri ka gane shi kaulan wahidan in ka ga bayahude ko banzare ka gane shi musamman musamman abin da ya shafi munafikai yasa ake ce mata al-fadihatu sura mai tonan asiri dadduk wa minhum wa minhum da yazo a cikin sura bayani yake akan munafikai wa minhum kaza wa minhum kaza wa minhum kaza in Allah ya ba mu tsaron aran rayuwa za mu je kansu insha Allah a bayan wannan ijmalan falizalika zakara bayanu alkanun al'islami bayan nan akwai ambatan kanun wa'ansu dokoki na musulunci fi mu'amalatul mushriki no ahlul kitab yanda musulunci ya tsara ya zaka yi mu'amala da mushriki ya zaka yi mu'amala da ahlul kitabi to duka wannan surar ta zo da wa'ansu daga cikin wannan bayanai laqad kana bainal muslimin wal mushrikin uhud tsakanin musulmai da mushrikai akwai alƙawruka akwai alƙawari da akai fa arti sura ila zikri zikri a hadinat lil mushrikin wa miqdaruha arba'ata ashhur sai sura ta zo da bayani cewa akwai alƙawarin da akai da mushrikai to sai kuma Allah ya sawa alƙawarin lokaci ya ba su tsawon wata hudu idan wata hudu da take ta wannan alƙawari ya yanke daga nan za a yi yaƙarsu wannan yarjejina ta zaman lafiya babu ita wa bayanu ma yu'amiluna bihi ba'da intiha amdatu amdatu alhadna aw mudatu alahd da kuma abinda Allah ya ce ai bayan wucewar wannan alƙawari wa bayanu asbabul lati aujabat albara'a minhu da dalilan da suka sa aka yi bara'a da su mushrikan Allah ya ce a yi baran-baran da ku da su a raba garin wa sadrul amra bi qitalihim kuma surar ta zo da bayanin a yaƙin mushrikai a yaƙi kafirai wa ta'aminu al-musta'jirin al-musta'jir hatta yasma kalam Allah kuma surar ta ce a amintar da wanda ya zo neman mafaka idan wani mushriki ko wani kafiri ya zo neman mafaka a wajen ku musulmai to Allah ya ce a bashi tsaro da kariya har sai an mai wa'azi an mai wa'azi ya ji walam yakul lil mushrikuuna yuhafizuna ala uhudihim mushrikai dai ba masu cika alƙawari bane da alƙawarin da aka yi da su sun karya sun saba illa raisama taluhu lahum fursa yahsibunaha muwatiyan lil karama al muslimin ko lilkurra al-muslimin fa'alana Allah fi awwal hadhihi sura bara'a bara'atu Allah wa rasulihi min uhudihim maqal to wannan kusan shine mawdu'u har ra'isi kame da Malam Abubakar Muhammad Gumi ambata a farkon tafsirin sa rabi alaka tsakanin musulmai da kafirai da mushrikai da ahlul kitabi da munafikai sanan ya alƙawari zai zamto tsakanin mu da su in akwai ko in za a yi yaya wace mu'amala ake so mu yi da su musamman mu da Allah ya haɗa zamanmu da su a ƙasa ɗaya a yanki ɗaya menene haƙƙi da za mu zauna da sojin yarjejeniyar zaman lafiya me in sun yi sun karya wannan alƙawarin ba wannan yarjejeniyar to duka dai da sauran wa'ansu bayanai da yawa surar za ta zo da bayanan su insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai a wannan sura ya ba mu ikon fahimtar daidai a wannan sura kuma ya ba mu ikon aiwatar da daidai a wannan sura muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana kuskuren mu mu gane ya ba mu ikon gyarawa kada mu sahi a cikin rayuwarmu da ayyukanmu Allah rama bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum ila alladhina ahadtum minal mushrikin Allah ya ce bara'atu min Allah sanarwa ta bara'a ma'ana baram-baram ko yanke alaka daga Allah da manzansa zuwa ga dandazon mushrikai gaba daya Allah ya ce a sanar da su dukkan wata alaka tsakaninku da su Allah ya sa yuka ya yanke wani alaka shine bara'a kenan baram-baram ko zaman doya da manja ko zaman da kowa ya ji da kansa kenan sa'id bin jubayr yake cewa qultu li bin abbasin suratu tauba sa'id bin jubayr yace wa abdullahi dan abbas suratu tauba zan ce qala hiya al-fadhiha sai abdullahi dan abbas yake ce a ita ce al-fadhiha man ma zalat tanzil wa minhum wa minhum hatta zannu anha lam tubqa ahadan minhum illa dhukira illa dhukira fiha dan abbasu yake cewa bata gushe ba wa minhum wa minhum iya maimaituwa cikin surar har sai da munafukai suka yi zatan ba wani halin su ɗaya da zai buye face surar ta yi bayani a kansa ba a yi bismillah a farkonta ba li'anna sahaba lam yaktubu albasmala fi awwaliha domin sahabbai ba su rubuta bismillah ba lokacin da za su rubuta surat tauba haka aka tabbatar lokacin Usman dan Affan da aka yi jam'ul qur'an fi ahadihi aka tattara alqur'ani gaba ɗaya a lokacin Usman dan Affan ana cewa ita bismillah kamar mabuɗi ce ta kowace sura yasa malamai suka ce bismillahir rahmanir rahim ba ta cikin ayoyin suratul fatiha an fahimta wannan shine qablul jumhur wa'ansu sun ce tana ciki amma bazance mafi inganci ba ta ciki sun ce ne mabuɗi ne na kowace sura an ce bismillahir rahmanir rahim an ce alhamdulillahi rabbil alamin an ce bismillahir rahmanir rahim an ce alif lam mim an ce bismillahir rahman an ce alif lam mim an ce bismillahir rahman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum har zuwa bismillahir rahman qul a'udhu birabbin nas kowace sura an bude ta da me da bismillah an fahimta to ita suratul tauba idan har mun yadda sura ce tunda sura ce mai zaman kanta to ina bismillah ta take sai wa an su malaman suka ce bismillah suratul tauba tana cikin suratul naml da Allah ta'ala ke ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan magana ce ta wasu malamai masu kiyasi amma ba hadisi bane tabbatar da wannan magana cewa ita bismillah ita ce aka yi ta can aka saka ta a can a ka'idar kowace sura alqur'ani akwai bismillah tata wanda ake bude wannan sura da ita a lokacin Usman dan Affan an hada Qur'ani amma ba a rubuta basmala a farkon sura Tauba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yakin Tabuka a dawowarsa sai aka saukar da ayoyin farko na suratul Tauba summa zakara annal mushrikin yadufuna bil baiti uryana aka sanar da manzon Allah cewa mushrikai suna dawafi tsirara a dakin Allah a shekara ta tara bayan hijira ana dab da fatahu maka a shekara ta goma aka sanar da ma'aikin Allah ga abin da yake faruwa manzon Allah ya kyamaci a haɗu da su mushrikai da masu imani a dinga dawafi a dakin Allah su tsirara suna labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika huwa laka amlaka huwa ma malaka kuma nan musulmi suna labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'ma zuwa ƙarshe ba za a ce da su suna ambatan shirka ba musulmi kuma suna ambatan tauhidi manzon Allah sai ya tahi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu daga Tabuka bai dawo gida bai ce ka tafi maka ka je ka yi sanarwa cewa daga yau Allah ta'ala ya sanar ba wata alaka ba wata rijijiniya tsakanin musulmai da kafirai Allah ya yanke wani alaƙar kuma daga yau Allah ya haramta kada wanda ya ƙara zuwa ɗakin Allah mai tsarki ɗawa fi tsirara daga nan an haramta wannan har abada mazan Allah ya tura sai na abakar radiyallahu an ya tafi gare maka ya je ya sanar da wannan bayan ya tattara mutane ya koya masu aikin haji wa ya alamil mushrikin Allah ya hujju ba da amim haza ya sanar cewa kada ƙara ganin mushriki a ɗakin Allah daga wannan shekarar wa an yunadi fi nas bi bara'a kuma ya kira mutane ya sanar Allah yayi baran-baran da mushrikai da kafirai wala yahujanna ba'da ami ba'da hadha al'am mushrik wala yadufu bil bait uriyana Allah ya ce a faɗa musu kar su ƙara zuwa su yi ɗawafi a ɗakin Allah kuma kar su ƙara zuwa su yi wani aiki da zai danganci taɓa ɗakin Allah tsirara manzon Allah ya tura sai na abakar da wannan saƙo to lokacin da sai na abakar ya tafi ya yi wajen kwana biyu zuwa gare maka sai can sai ji motsin taguwar manzon Allah salalai sai ji tafiyarta ya juya baya iya adiresin mutane iya faɗa masa saƙon da manzon Allah ya tura shi da shi baya kuma sai ji motsin taguwar manzon Allah yau da gobe ya san ƙaran taguwar ya san takunta ya san kukanta to sai hankalinsa ya tashi domin ya za a yi manzan Allah ya aike shi ko manzan Allah ya biyu bayan aikin ma'ana kamar ba zai isar da sakon yadda ake so ba iya juyawa sai ga sayyidina Ali ne radiyallahu anhu akan taguwar manzan Allah wanda ake ce mata al-abba al-abba ainun da da alif da da hamza wannan taguwa ta manzan Allah sayyidina Abubakar ya san kukanta ya san tafiyarta iya juyawa sai ga sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ke cewa manzan Allah ne turun akan da taimake ka idan ka gaji ka huta ni sai da kama a wannan gaba ce yan shiya suke cewa wai manzan Allah ya sauke sai na abakar ya nada sai da na ali kasan duk inda fitina take duk inda shubuha take suna go shi kuma a lokacin sai na ali manzan Allah tura shi ya taimaka wa manzan Allah ya taimaka sai na abakar yace fa iza ayya idan ka gaji ni kuma sai da kama ma a lokacin ya tura sai na aliyu da ayoyi talatin zuwa arba'in haka ibn kasir ce talatin zuwa arba'in farkon surutar tauba ka je ka karantar da mutanen da suka zo ɗakin allah ka sanar da su daga ciki akwai bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtu minal mushrikeen akwai bara'a daga Allah bara'a daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga dukkan wani alƙawari da yarjejeniya da aka yi tsakanin musulmai da kafirai ko musulmai da mushrikai an fahimta nan wata ka'ida daban malamai suna cewa farkon sa ɗan ba na ilimin nahawu a cikin lugatul arabiya shine lokacin sai na aliyu radiyallahu an da ya ji wani bawon Allah yana cewa bara'atun minallahi wa rasulihi bara'atun minallahi wa rasulihi illal ladina ahadtu minal mushrikin ko kuma wa azanu minallahi wa rasulihi ilan wa azanu minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar anna allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu wannan shine karatun yanda yake shi kuma wancan bawan Allah sai ke karanta annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuli kaga ma'ana ta lalace kenan kamar Allah yayi bara'a da mushrikai har da manzon Allah Allah yayi bara'a da shi in ka karanta wa rasulihi kenan amma an karanta wa rasuluhu ma'ana da Allah da manzon Allah sun yi bara'a sun ce a yanke alaka tsakanin kowane musulmai da mushrikai da alƙawarin da suka yi to sai sai na Aliyu akwai ɗalibansa su Abu Asad Du'ali so khalid bin ahmad al-farahidi ya suka kokarin fara dabbaka ilimin nahwu domin a bambance awakilil kalima ilmun yabhas an an an ahwal awakil awakilil kalima ilimi ne da yake bayanin karshen kalma ya zada kasance wa rasuluhu za a ce ko rasulihi za a ce to daga nan ilimin nahwu ya fara tashi domin a bambance irin wannan kusakuran wallahu alam ayati ga malam فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين الله يتشي فسيحوا في الأرض السياحة شين السير في الأرض كويت فيها أبايا قصا آمنين أيها المشركون ya ku mushrikai ko yi tafiya amintacciya a bayan ƙasa ba wani tsoro da za ku ji daga wani musulmi zai faru muku domin akwai alkawari ai ai siru fil ardi muqbilina wa mutbirina ku je ku dawo ku je ku dawo a bayan ƙasa amma akwai lokaci da Allah ya iba muku sai Allah ta'ala yake faɗa cewa ku yi wannan tafiya cikin aminci babu tsoron ɗaya daga cikin musulmai wanda zai faru muku har fasihu fil ardi arba'ata ashhurin har zuwa tsawon watanni guda hudu tun daga zulhijja aka yi maganar almuharram safar rabil awal da goma zuwa wata rabil akir in ka ɗauko goma ga zulhijja zuwa goma ga rabil akir ne wata hudu to wannan wata hudu ne yarjeji ne da allah ya ce a bar musu an fahimci wannan ba daga sanarwar ba za a yanke alaƙar ba daga sanarwar ba za a ainihin far musu da yakin akwai notice da aka ba su na wata hudu wannan wata hudu zai sa wani ya gane dokokin musulunci musulunta dama abin da ake fata kenan ba yakin ake so ba baran bardan ake so a'a a samu koyarwar musulunci ta shiga su kuma sahabbai su dinga mu'amala mai kyau da su wani mu'amalar da za a yi da shi cikin watanni hudu ne he ya sa ya musulunta he ta sa ya musulunta to daga nan Allah ta'ala ya ce a ba su tsawon wata hudu ku je ku dawo su ma su je su dawo kar kowa ya taba kowa a zauna tsawon wata hudu kuda kada kada a yake su kada a far musu da yake akwai wanda daga cikin tabi'a na ce masa zaidu bin yusha yake ce sa'alna aliyu radiyallahu an mun tambayi sayyidina aliyu radiyallahu an bi ayi shay'in bu'isat fi zalika alhajj da me manzon Allah ya tura ka zuwa gare maka a wannan hajjin da sayyidina abubakar ya zama amirul hajj sai yake ce manzon Allah ya tura inda abubuwa guda hudu na farko Allah ya duhu bil baiti uryanun daga yau haramun ne kar a yi wa ɗakin Allah tsawafi tsirara Allah ya haramta wannan daga wannan rana abu na biyu wa man kana bainahu wa bainar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahad duwan da akwai yarjejeniya ko alƙawari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ila muddatihi wani alƙawarin iya nan har sai an je ƙarshe ba a ce daga yanzu ba wannan alƙawarin ya ta ahad sai an je ƙarshen alƙawarin yana nan abu na uku wa man lam yakul lahu ahadun duk wanda ba wata yarjejeniya da shi da manzon Allah fa ajilhu arba'ata ashhurin to an ba shi yarjejeniya ta tsawon wata hudu ya je ya kimtsa ya shirya in zai musulunta ya zo ya musulunta in ba zai musulunta ba kuma za a yaki da shi wala yadkhulul janna illa nafsun mu'mina manzon Allah ya ce sai na aliyu ka sanar ba wanda zai shiga aljanna sai rai mai imani an fahimta duk ran da bashi da imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba wala yadkhulu aljanna illa nafsun mu'mina ba ran da zai samu damar shiga aljanna sai rai mai imani an fahimci wannan to wannan shine sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bawa sayyidina Ali radiyallahu anhu ya je ya raka sayyidina Abubakar ya taimake shi wajen isar da wannan sakon zuwa ga duniya a lokacin bara'a da cewa yarjejeniya tana nan kara saki wa dakin Allah tsawafi tsirara kuma ba wanda zai shiga aljanna sai mai imani Allah ta'ala kai mana arzikin imani to hine fasihu fil arba'ati ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah ku sani cewa ku ba ku isa ku gagari Allah ba ba ku isa ba duk yawan ku duk karfin ku domin wa man nasaru illa min indillah ita nasara ta Allah ce kuma iya daukan nasara ya bawa wanda ya so a lokacin da ya so iya daukan taimako ya ba wanda ya so a lokacin da ya so ba yawa bane ba ko makamai bane ba wani abu makamacin wannan ba ne a'a ita nasarar kanta agun Allah take duk abin da ka sa gaba ka ci nasara to Allah ne in ƙarfi ne akwai wanda ya fi ka in dubara ce akwai wanda ya fi ka in daɗewa a duniya da working experience akwai wanda ya fi ka amma sai ga ya taso ƙanƙanin lokaci ya cimma abubuwa da yawa kai baka cimma ba to duk abin da ka sa a gaba har ka ga Allah iya warware ma shi to taimako ne daga Allah shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ke cewa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim cewa zamanka da mu'minai da sahabbai da Allah ya hore masu to horewa ce daga Allah duk jagora ko malami ko shugaba ko wane ne har in Allah ya tara ma mutane karkashin ka suke jin maganarka ba kokarin ka bane baiwa ce daga Allah hikima ce daga Allah shi yasa ake son jagora ko shugaba ko jagoran al'umma ya zama to mai tawazi'u ya dau hali irin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kaskantar da kai da rashin alfahari da fankama da rashin kaushin zuciya ya zama to kullun iya mu'amala da na ƙasa da shi a daraja to wannan shine shugabanci zai albarka jagoranci zai albarka kuma jagoranci zai zai bar abin alkhairi a ƙasa amma duk mutumin da yake nuna alfahari da ɗagawa to Allah zai iya cire taimakonsa ya bar shi da dabararsa kawai saboda ka duk abin da ya faru daga Allah ne wa man nasaru illa min indillah sahabbai lokacin da aka je badar ba su bi 300 da wani abu ba kafirai sun haura dubu da makamai da komai amma Allah ya kawo nasara ya damka wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun kai rabin rabin rabin su a yawa ba saboda duk abin da ka cimma a rayuwarka ka fawwala wa Allah wannan iya cin abin da ya halakar da karuna da yace inna ma utituhu ala ilmin indi ita wannan dukiyar an bani ne domin wani ilimi nawa ai nayi determining a bani mun cancanci a bamu to sai Allah ya zare taimakonsa daga rayuwarsa amma duk abin da Allah ya baka ita wadu dukiya ce mulki ne ilimi ne al'umma ce hikima ce wani abu ne to ka fawwala wa Allah sai Allah ya dafa ma amma matukar za ka yi alfahari matukar za ka jiji da kai to Allah zai zare taimakonsa sai ya barka da da dabararka kuma dan adam kuma babu inda zai iya zuwa to shine Allah ta'ala yake cewa wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah ta'ala zai zai wulakantar da kafirai tun a duniya zai sa a yaƙe su a ci nasara akan su kuma a gobe alƙiyama Allah ta'ala ya ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi can da ya ce fa'in tubutun fa'in raja'atu in kun dawo da kafirci fa huwa khairul lakum haka shine alkhairi gare ku wannan iya cikin manufa ta musulunci duk wanda yake tallata musulunci da yaƙi ko da faɗa ko da rigima bai fahimci musulunci ba musulunci kullun addini ne da in kaga ya ce a fitar da takubi a yaƙi to al'amari ya je ƙarshe ba wani abu da za a yi bayan wannan an fahimta kuma akwai manufofin yaƙi a musulunci da yawa idan an zo za a far muku a garinku to musulunci ya ce ku mai da martani ku kare kanku idan an zo an farwa yaranku ƙanana da mata musulunci ya ce ku je ku karɓo kayanku idan musulunci ya ce duk garin da aka hana ku sallah aka hana ku tsaye da kalmar shahada aka hana ku azumi ko aikin haji in kuna da dama ku farwa wanda suka hana ku samu yancinku duk wannan su ne asbabul kital ko asbabul hurub amma musulunci bai ce a yaƙi kawai don a zuba da jini kawai ba ko don a ci dukiyar waɗannan ko don a rugus a'a duk wanda ba manufar musulunci ba ce ai kafin a ce musulmi ya mai da martani an zauna a makafa an kashe wa'ansu an ɗaure wa'ansu an kwace dukiyoyin wa'ansu har aka taho hijira musulunci allah bai ce ku mai da martani ba har sai da aka dawo gari madina an ɗau shekaru sai allah ya ce uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini a yau duk wanda ake yakan su don musulunci Allah ce ku mai da martani yanzu nan an ba ku dama ku mai da martani domin an zalunce ku kuma Allah iya da iko akan ya taimake ku an fahimci wannan saboda ka mu tsaya akan imani da fahimtar addini ita da'awa ko tallata musulunci iya buƙatar nazari ya magabata su kai iya buƙatar yaya aka fara da'awar tukun akwai gunda yake bukatar lallashi akwai gunda yake bukatar ka kwantar da kanka so kake a gane ba so kake kar a gane ba bashiru wala tunafiru yassiru wala tu'assiru ku yi bayanin da al'umma za su gane su fahimci addini kar ku kore su daga musulunci ba haka ake bukata ba a nan mun sha buga misali wani balaraban ƙauye hadisin ya cikin bukari ya zo cikin masallaci ya zo ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzan Allah ya gan shi sai ya ji fitsari kai sai koma gefen cikin masallaci ya yi fitsarinsa a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka bai tsawa fasajjarahu nas sai manzan Allah ce la la tazrimu hu kyale shi kar kuma yi tsawa ku rabu da shi an bayyanta manzan Allah ce ku kyale shi gaba fitsarinsa ya gama fitsarinsa kaf manzan Allah ce ku ɗebo ruwa ku zuba a gun wannan matsala ta warke sai manzala ku mai kira wushi ya ce wa zo bawan Allah nan kasan ina ne ya ce a ya ce nan masallaci ne ba ɗakin Allah ne gunda ake yau Allah bauta ne musulmi ba shi da gunda ya kai wannan kima da daraja a duniya ya za ka yi kazanta a cikin masallaci daga nan sai hankalinsa ya dawo sai ya fahimta abin da ya kuskure ne sai shi balaraban ƙauyen ya ce Allahumma rahamna ma'a Muhammad wala tarham ma'ana ahad Allah idan ka tahi sa mutane aljanna ni da Muhammadu mu biyu zaka sa amma bayan mu karka sa kowa irin tsawar da sahabbai suka masa ne abin ya zauna a ransa an mai tsawa an kyare shi amma manzon Allah sai bi shi da lalima ya fahimci shi to kullun akwai wanda sai ka bi shi da lalima zai gane fadan da harmagiyar ba za ta ci nasara ba Allah ya ji kan Dr. Ahmad Ibrahim Bamba Kano Allah ya masa rahama yake cewa haƙuri iya sa ka cimma al'amura masu yawa a rayuwanka ya ce amma ba inda haƙuri yake da mahimmanci a bagen da'awa duk wani wanda ya ce da'awa zai yi to ya kamata a ce ya kowa haƙuri domin in kun duba tarihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba irin abin da ba a masa ba amma bai taɓa mai da martani a kansa ba a sai dai an taɓa addini ko an zalunci wani amma karan kansa ba ya mai da martani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya ce wa anna Allah muqdil kafirin tabbas Allah ta'ala zai wulakantar ya kunyatar da kafirai duniya kuma da lahira na'am ayata gama da wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم na'am وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم Allah ya ce wa azanu min Allah azanu hin ilam sanarwa sanarwa daga Allah wa aza daga naka samu al azan kiran sallah kenan al azan al muazzin mai kiran sallah al al azan kuma kiran sallah wa azanu min Allah sanarwa daga Allah wa rasulihi sanarwa daga Allah da manzonsa ilan nasi zuwa ga dandazon mutanen duniya gaba daya manzan Allah dan gatin Allah ne idan Allah zai ba da doka sai ce da Allah da manzo suka ba da dokar idan ya ce ku bi Allah sai ce ku bi Allah da manzo tare idan ya ce ku so Allah sai ce ku so Allah da manzo tare duk abin da Allah zai yi in dai sanarwa ce amma to iya cewa da shi da manzo ne suka ba da wannan sanarwa an fahimci maganar domin ku al'ummarsa ku gane darajarsa ku gane ƙimarsa domin subhanahu wata'ala iya nuna mana martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace gaba a Qur'ani kun ga a farkon surar sai aka ce bara'atun minallahi wa rasulihi da Allah da manzo sun yi bara a baran-baran da shi da dukkan wani alkawari da aka yi da mashirikai nan ma sai aka ce Allah da manzo sun ba da sanarwa domin ka'idar man yuɗi ‘yan rasula faga da ba Allah wa man tawalla fa ma arsan laka alaihi mafiza Allah ta laki cewa wallahu wa rasuluhu a hauku an yurduhu in kadu muminin da Allah da manzan Allah su suka fi cancanta ku nemi yardarsu har in kun kasance kuna da imani Allah iya gwama sunansa da sunan manzon Allah hatta kalmar shahada ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko a kiran sallah haka ake shi yasa Allah ya ce wa rafa'ana laka zikrak mun daga ambatanka ya rasulullah ambatanka ya daukaka ya rasulullah sallallahu alayka wa ala alihi wa sallim Allah ke cewa wa azanu minallahi wa rasuli ila an-nas yawm al-hajj al-akbar yawm al-hajj al-akbar sanarwa daga Allah da manzan Allah zuwa ga dandazon al'ummar mutanen duniya gaba ɗaya a ranar aikin haji mafi girma al'akbar iya cikin ismu tafdil an gane ko ya fi kabir yau malhajjin akbar to wannan a kwanakin manasik wacce rana ce ake ci mata yau malhajjin akbar da abdullahi ɗan umar da abdullahi ɗan abbas da abdullahi bin jubair a cikin tabi'a akwai ikirima an gane ko akwai dawus duka sun ce yaumi arfa ake nufi yaumul hajji akbar yace yaumi arfa tunda manzo Allah ce alhajju arafa an fahimta amma jama'atu min sahaba wa tabi'in sun ce yaumul hajji akbar yace yaumun nahar taron sahabbai wanda ba su da adadi da taron tabi'an da ba su da adadi haka ibn kasir ya ce ya ce sun ce yawmul hajjil akbar ita ce ranar nahar ranar suka ranar goma ga wata kuma wannan ita ce qablu jumhur min sahaba domin ita ce ake gudanar da ayyuka mafi yawa na aikin haji a rannan dai za a yi aljamra a rannan za a yi yanka na hadaya a rannan za a yi aski a rannan za a yi dawaful ifada a fahimta ba ranar ta kammala wannan ayyukan guda hudu sai wannan ranar ya sake ci mata yawmul hajjil akbar kuma mu duk wanda bai je aikin maka ba kuma a ranar zai yi idi kuma a ranar zai yanka layyasa in Allah ya hore masa wannan shine qablu jumhur kuma malamai da yawa sun fi karkatar da wannan ra'ayin akan cewa ita ce yawmul hajjil akbar wa'ansu ma suka ce alhajjul akbar ita ce haji gaba daya alhajjul asgar kuma ita ce umara wa'ansu suka ce alhajjul akbar ita ce qiran hada aikin haji da umara tare wasu kuma sun ce alhajjul alhajjul asgar ita ce ifrad kai aikin haji single ba umara a ciki da wannan akawal ne na malamai da suka faɗa a ƙarƙashin wannan aya to Allah ya ce a sanar a wannan rana yawmal hajjil akbar anna Allah bari'un minal mushrikina Allah ta'ala yayi bara'a da mushrikai wa uhudihim da alƙawarinsu da aka yi in dacen da yarjejeniya da alƙawari tsakaninku da mushrikai to Allah ya ce wani alƙawarin ya zo ƙarshe haka nan wa rasuluhu shi ma manzon Allah inda wani alƙawari tsakaninsa da mushrikai to wannan alƙawarin ya zo ƙarshe bari'una aidan shi ma manzon Allah ya barranta da mushrikai da Allah da manzon Allah duka sun barranta da mushrikai sun barranta da dukkan wani alƙawari da aka yi da mushrikai malik yake cewa ba asan nabiya sallallahu alaihi wasallam aliyan sana tis'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina aliyu a shekara ta tara bayan hijira fa azina yawmin nahar sai ya tsaya a ranar yanka ranar jamra sai ya tsaya ya sanar da mutane biminan sai ya tsaya amina bi hadhihi al-ayat ko bi hadhihi al-ayat sai ya dinga karanta wannan ayar wa azanun minallahi wa rasulihi إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله سيدنا علي جنگ ميميت وانا آير أمينة والله يحج بعد هذا الأم مشرك daga wannan shekaran an sa doka kada wani mushriki ya zo ya ƙara yin dawafi ya ƙara yin aikin haji wala ya ɗufu bilbaiti oriyanun daga wannan shekara an haramta dukkan wani mai dawafi tsirara an haramta masa rawahul bukari malinci imamul bukari ya fito da wannan hadisi fa in tubtum har in kun tuba ay raja'atun min al-kufri wa shirk idan kun daina shirka kun daina kafirci to fa huwa khairul lakum wannan shine fi alkhairi gare ku dama an ce arju'u ila tauba khairu min at-tamadi ila al-ma'siya ka dawo daga kuskurenka ka tuba ka gyara yafi ka doge ka tinga tafiya a cikin barna duk inda ka gane kuskure ka dawo ka gyara shine alkhairi kada shi dan ko girman kai ya hana ka gyara kuskurenka duk inda ka ji kuskure ka yi wa Allah godiya ka gyara domin Allah ya soka da rahama da jin ne in Allah bai soka da rahama da jin ba kuskuren naka ba ba za ka ji ba kai kuma za ka je ka nema ka ji ba sai ka tafi a bata ka mutu a bata ka tashi a bata amma duk lokacin da Allah ya sa ka ji kuskurenka an goyi bayan nassin alkur'ani ko hadisi kai wa Allah godiya yasa ma'aikin Allah ce alhikima dalatul mu'min ita hikima wata haja ce ta musulmai ta mumini da jabata duk inda ganta ka kama kayar ka dama ta kace an fahimta gaskiya alhaqu ahqu an yutaba ita gaskiya ita bata cancanta abi ba wai san zuciya ba wannan kuma ahlus sunna wannan sha'air nasu ne musamman iban farko ahlus sunna ne an gane da ke ko iya daga cikin alam identity na ahalus sunna a ga ya sauka daga kuskure in ya gane duk shekarun da yake an fahimta duk shekarun da yi ai duk dattawan malumanmu na suna suna nan wasu da rayuwarsu ba su kuma sun mutu Allah jikansu za ka ji suna ba da labarin jan su mafa sun yi kaza kaza kaza irin na yan bidiyan nan amma rana ɗaya ilimi ya zama su wa gahi suka bar wacce tafiyar wani iya da martaba a can din wani in shugabanci yake so za a bashi a can din wani in dukiya yake so za a tara masa a can din amma sai gane tafiyar ba tafiyar Allah da manzon Allah bace sai gane duk abin da za a ma a duniya karkashin wannan tafiyar shirme ne ita kanta rayuwar duniya ma mece ce mata wala da duniya kali sai gaskiya da ta bayyana sai aka bar abin da aka saba a kansa sai aka dawo abin da nasu ya tabbatar duk ahlus sunna inda baya wannan to gaskiyar magana agun Allah da manzon Allah bai cika ahlus sunna ba an gane da ke ku duk inda ka ji kuskure ka dawo ka gyara wannan kuskuren ka zauna akan gaskiya wannan shine amfanin wa'azi kuma shine rayuwar manzon Allah da sahabbai ta nuna kuma shine rayuwar tabi'ai har zuwa salafus sahih wannan al'umma amma a dinga sanar da kai kuskuren ka ana karanta ma aya ana karanta ma hadisi amma kunnan ka ya kekace ya bushe girman kai ko shedan ko mabiya ko son girma ya hana ka gyara kuma ka ce kai ahlus sunna ne a ina ahlus sunna ne karbar gyara ne ne karbar kuskure ne duk inda ya kuskure zai karba ya gyara a dora tafiyar a cigaba ba wani mutum ɗaya bayan manzon Allah da baya kuskure a wannan rayuwa babu shi wannan maganar na faɗa muku amma Imam Malik ya fara faɗar ta yace kulluna nusibu wa naqta illa sahibu hadha al ya ce dukkaninmu dukkaninmu tun wancan lokacin fa ana jin ƙashin anabta a lokacin ya ce ba wanda baya kuskure kaf ɗinmu sai wanda ya kwanci a cikin wani gabar ne baya kuskure ya nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai waye zaka dau siffa siffar manzanni siffar mala'iku ka dora wa kanka ka ce kai baka kuskure kai ba za ka karbi gyara ba kai ka saba shekara da shekara kana yi wannan alami ne na girman kai kuma alami ne na shedan yafi karfin ka an fahimci wannan amma alam na ahalu suna karɓar gyara da kuskure duk inda ka ji kuskure karɓi ka gyara duk inda ka ji daidai kuma nemi taimakon Allah ka tabbatu a kansa Allah ta'ala ke cewa a sanar da su cewa daga wannan shekara ba mushiriki ba dawatsi ba mushiriki ba aikin haji ba mushiriki ba kusanta ɗakin Allah in kun ji wannan kun tuba fa huwa khairul lakum ya fa alkhairi gare ku wa in tawallaitum in kun juya baya kun ki imani fa'alamu ku sani annallah annakum ghairu mu'jizillah ba ku isa ku gagari Allah ba in kun juya baya kun ce ba za ku yi imani ba to ku sani cewa Allah ya fi karfin ku wa bashiril ladzina kafaru bi azabin alim Allah ya ce aiwa kafirai albishir da azaba mai radi mu'lim wa huwa alqital ko alqatl wal usra fi dunya wan nar fil akhirah za a kama su a yaƙe su a ɗaɗɗaure su a bar sunanin yaƙi a duniya kuma a gobe lahira Allah ta'ala ya sa su azabar wutar jahannama Allah ya tsare aya ta gaba na إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا Mm.
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم Mm.
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم Mm.
إن الله يحب المتقين
ilallazina harful istisna can da aka ce fa'alamu annakum ghayru mu'jizillah ba ku isa ku gagari Allah ba kuma ayi muku albishir ko kafire da azaba mai rudi daga Allah sai Allah ce illallazina ahadtum minal mushrikina banda waɗannan da akwai yarjejeniya tsakaninku da su kuma su mushrikai ne amma sun malam yankusu kuma shai'a sannan a wannan yarjejeniyar ba su tauye komai ba akwai alkawarin da aka yi da su amma ba su saba wannan alkawarin ba amma ko mushrikai ne ba su musulunta ba sai Allah ta'ala yake cewa to wannan alkawarin yana nan ku cika shi kar ku rore shi walam yuzahiru alaikum ayyu awanu alaikum ba ku- ba su- ba a te- ba a nemi taimakon su a yaƙe ku ba ba a zo a fakke da su su ba da sirrinku a yaƙe a- sirrinku a yaƙe ku ba shine walam yuzahiru alaikum ahada ba su taimaki wani ɗaya daga cikin kafirai zo yaƙe ku ba fa'atimu ilaihim ahadahum ahadahum sai Allah ya ce ku cika musu alƙawuran su ila muddatihim zuwa inqidaa ajalihim har ƙarshen alƙawarin da ku ɗauka wannan kuma an ce wata kabila ce ana ce mata banu damira a cikin hayyu kinana banu damira sun yi alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaƙi tsakaninsu ba za su taimaki wani zo yaƙi manzan Allah ba da su aka yi wani yarjejeniyar to sai Allah ta'ala yake ta su banu namira manzan Allah ba su warware ma alkawari ba kuma ba su taimaki wani ya zo ya yaƙe ka ba saboda ka alkawarin da kuka ɗauka da kai da su ku cimma shi har ƙarshe wa kana baqiya min muddatihim 19 ashhur a lokacin akwai watanni tara yarjejene da suke da manzon Allah kafin ta zo karshe su bayan wata hudun da aka ce arba'ata ashurin din sai aka ce a ƙara musu wata biyar din su ka duba irin ɗabi'u na musulunci ya uwa mutum fa mushriki ne kafiri ne amma Allah ya ce a kula da yarjejene da aka yi da shi kar a saba masa alƙawari an fahimta amma yanzu kai alƙawari nawa ka take me ka faɗa dama ba da niyyar ka aiwatar ba dama da niyyar da niyyar ha'inci ka faɗa a zuciyarka amma musulunci ya ce to manzon Allah tunda kun yarjejeniya da ku da banu namira to ku cika wannan alƙawarin ba su warware alƙawarin su ba su koda watanni hudun nan ya ƙare a ƙara musu biyar ɗin su har ƙarshe wannan iya nuna kyawun musulunci da ɗabi'unsa masu kyau musulunci a kullum abin da malamai suke cewa ana son a tallata shi da ɗabi'unsa kafin iliminsa a gane da kyau ko musulmi kafin ka ce allah ya ce annabi ya ce to a ga alamun a jikinka a mu'amalarka kafin ka fara kiran mutane ka ɗora su kan gwadabin musulunci to su wannan al'umma su ga musuluncin a jikinka ga annabi su alaihi salam lokacin da aka sashi a kurkuku su da kansu 'yan kurkukun suke cewa wannan mutumin kirki ne a lokacin ba san kowaye ba bai da'awa ba bai ce shi annabi ba ne amma inna naraka minal muhsinin haka suka ce kai din nan muna ma kallon mutumin kirki ne imamul bagawi yake cewa abin da yasa suka faɗi wannan annabi yusuf alaihi salam in ya ji wani dan kurkuku ba shi da lafiya sai ya tahi daga inda yake je garo shi in ya ji wani a cikin matsala iya da wani ba sai ya ɗauka ya bashi a cikin kurkun ke wani shimfiɗar da'awar domin ya san in ya fito zai iya samun kansa a matsayinsa na mai da'awa amma da ya girman kai a gidan kurkuku ya ce shi ɗan annabi ne kakansa annabi ne baban kakansa annabi ne kaga girman kai ya shiga kenan wa'ansu ba za su yarda abin da zai faɗa musu ba amma sai ya mai da kansa ƙasan ƙasa har ma yake cewa ya sahi bayyi sijin ya abokan zama na gidan kurkuku ku duba matsayin irin na annabi su alaihi salam amma ya ga wani kisan kai yayi wani sata yayi wani ha'inci yayi amma yake ce ya abokaina ya abokaina lokacin da ɗayan ya fita da sarki ya zo ki ce ya yi mafarki kaza kaza kaza kaza ya faru ai da kutu wa lazi a wa lazi ko a wanda yake cewa a wanda ya fita da kurkun kwanci a fa arsiluni ana unabi kun bi tawili fa arsiluni wanda ya fita daga gidan kurkuku annabi yusuf alaihi salam ya mai fassara mafarki kuma ya fita da ya dawo ya ci gaba da aikinsa a fadar sarki sarki wani mafarki yake bukatar fassara sai ce fa arsiluni ku aike ni iya zuwa ce yusuf aihuwar siddiku ya ce yusuf mai yawan gaskiya domin baya karya kuma baya faɗar alkawari ya saba ya yi wa kansa da kansa adan wannan domin ya san gaba zai da'awa an fahimci wannan to wani shine salo irin na wanda masu da'awa ya kamata su kasance kuma da dukkan musulmai ma gaba ɗaya a dinga karɓar gyara da kuskure a daina togiya wajen girman kai ko son zuciya a dinga karɓar gyara duk inda ya zo wannan shine alama ta za a je ga nasara kuma amana ta za a karasa a mutu da imani sai Allah ta'ala ke ce illal ladina ahadtum min al mushrikina sun bala yamiku sukum shay'a min al shurut basu warware komai ba daga cikin alƙawaran da suka yi walam yuzahiru alaikum basu taimaki wa ansu akan ku ba daga cikin kafirai fa atimu ilaihim ahadahum sai Allah ya ce ku cika musu alƙawaran su in ƙiza a muddatihim har zuwa ƙarshen alƙawarin allati ahadtahum alaiha wanda kuka kulle rijejin alƙawari da ku da su wa haula banu damira waɗannan sune kabilar banu damira min qaba'il bani bakar daga cikin kabilar banu bakar min kinana daga kinana lam yanqutu ahadahum ma annabi sallallahu alaihi wasallama basu warware alƙawarin su ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa umira bi itimami ahadahum sai Allah ta'ala ya bada doka a cika musu alƙawarinsu ila muddatihim har zuwa ƙarshen yarjejeniyar kenan inna Allah yuhibbul muttaqin haƙiƙa Allah ta'ala iya san masu takawa bi itimamil uhud domin cika alƙawari a he cika alƙawari iya daga cikin alamar tsoron Allah cika alƙawari iya daga cikin alamar takawa ku duba a fagen yaƙi ba ko a yarjejeniya ta yaƙi amma Allah yake ce ku yi takawa anan ku yi taƙawa a gida ku yi taƙawa a gun ibada hatta a fagen yaƙi Allah iya ce ku yi taƙawa ma'ana ku kiyaye dokokin Allah imtisalil awamir wajnabin nawahi ku dinga bin dokokin Allah da ya ɗora ku aka kuma abin da ya ku bari musulunci baya son zalunci bai yadda da shi ba sai ke ce kada ku zalunci wa'ansu daga cikin mushrikin ku ko kafirai a ku yi taƙawa domin Allah iya son masu taƙawa an fahimci wannan dukkan al'amarin ka kai takawa haka Allah manzo Allah kita ittaqillaha haythu ma kunt wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yukaffir ankum sayyi'ati wa yu'idhum lahu ajra duk Allah ce ga alkhairi ga alkhairi ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum duka takawa tana jawo wannan alkhairan da yawa da wadansu su ma masu yawa musuffanta da takawa ƴan uwa kada ka zama azalimi kada ka zama munafiki kada ka zama masharanci kada ka zama annoba da guba a cikin al'umma ya zamto zaman ka cutarwa ce tafi yawa ba alkhairi ba idan ka yi ɗan wannan layin Allah ba zai kyale ka ba amma ka zama muttaki mai tsoron Allah mai yi dan Allah mai kyakkyawan hali mai ɗabi'u masu kyau wanda al'umma za su dinga faɗar ɗabi'unka ko bayan ka mutu to wannan rayuwa ta yi kyau irin wannan rayuwar ake so kuma shine za a samu haɗin kai za a samu taimakon juna za a samu tallafawa da dafawa juna a har kullum malamai suna cewa abinda al'ummar musulmi suka shiga a yau shine mu'amala ce ta lalace amma ana da tauhidi gwargwado alhamdulillah ana ibada gwargwado amma mu'amala ta lalace ya sa rayuwa take da wahala ba aminci ba amana amana ta yi karanci mugunta ta yi yawa hasada ta yi yawa gaba tsakanin musulmai ta yi yawa wannan kuma duk musulunci bai da wannan ba idan kun ce kawai sallah za ku yi da tauhidi wancan mu'amala ba ruwanku da ita to babu shakka za ku dinga yin ƙasa za a dinga cin nasara a kanku amma haɗin kanku da mu'amalarku mai kyau to zai ƙara ɗaukaka ku zai ƙara izzantar da ku wannan ƙalubale ne ga dukkan musulmin ƙasar nan da duniya ma gaba ɗaya haɗin kanmu ya lalace ba mu da haɗin kai da yawa ko musulunci ne addinin haɗin kai haɗin kai haɗin kai akan gaskiya Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya ƙara haɗa kanmu akan gaskiya ya nuna mana ƙarya kuma ba mu ikon guje mata za mu samu matsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wannan kuma shine darasin mu na ɗaya a ita wannan sura mai albarka suratul tauba yau ma'alaran ma baya nan ba mu sani ba ko abujan ya tafi ko kuma iya ne ya tafi abujan dai wallahu alam da bismillah abuwa muna zo menene tambayar shi yana magana ne kawai akan addu'a yake da ma'ana na sata a shagon ɗinkin su sun yi ta ƙoƙari cikin mahaifanmu ya gafarta musu ya samu yi lafiya mu gama lafiya na wa alaikum salam wala kamar yadda ake magana mai shi suna a cikin garo kama a cikin garo duniya wai ga suna wai ga mai shari'a wani ne da cewa ya ake cewa kamar yadda garo duniya wai ga mai suna Mm.
wai ga mai shari'a to ni ban san wannan ban ban san wai gamar da shari'a din ba ma ni ban taba jewa gaskiya sunna dai Allah ya taimake mu akwai masu neman addu'o'i Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya masu abin nan wanda ake musu sata Allah ta'ala ya tsare musu dukiyarsu da tamu da mutuncin mu duka Allah ya ba mu tsaro subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh